الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة شابير قوتن صفر هجرة دبول إيدي تليه أربعين تقوس ci gaba da karatu na tasrifi a wannan littafi mai albarka mai suna matulul bina'i wal asas wanda wannan shine darasi na 22 kuma shine na ƙarshe a cikin wannan littafi a Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka karanta a cikinsa za mu tashi al'idigam a shafi na 27 an gan shi? na'am? mun kwana akan wa in ma mudha'afun wa huwa allazi yakunu 'ainuhu wa lamuhu min jinsin wahidin نحو مد أصله مدد حذفت حركة الدال الأولى ثم أدغمت في الدال الثانية وكذا بياني أكن إرغامي يا شبو تشيسا سيئي مك بياني أكن إرغامي آه wato da kashe-kashensa ko nau'ukansa ya ce wal idigamu shi idigami ma'anarsa idikhalu ahadil mutajanisaini fil akhari idan an ce idigami to a istilahi na su malaman tasirifi shine idikhalu shigar da ahadil mutajanisaini wato ɗayan harafi da ya yi kama da ɗayan da ya kama da waninsa fil akhari sai a shigar da shi cikin wannan da ya kama da shi harufa ne guda biyu iri ɗaya shi ne ma'ana almutajanisaini ne ma'ana almutamafilaini to sai a shigar da ɗayan cikin ɗayan to shi malaman tasirifi suke magana kaga nan ba ana magana akan al-idgham agun malaman tajwidi ba wa huwa ala thalathati anwa'i to shi idgamin nan kashi uku ne an-naw'u al-awwal nau'i na farko wajibun wajibi ne a yi shi in ka samu waɗannan haruffan iri ɗaya to dole ne ɗayan ka shigar da shi cikin ɗaya rashin shigarwar kuskure ne kuma laifi ne a gun malaman arabiya to wanne ne wajibi ya ce wa huwa an ya kunal harfani shine a samu harafi guda biyu harafi guda biyu su kasance almutajanisani waɗanda suka yi kama da juna ko suke iri ɗaya mutaharrikai ne kuma kowannensu yana da wasali babu saki ne cikinsu kowannensu yana da haraka wasali na farko kenan au ya kuna alharfu al'awwalu sakinan ko kuma ya zama a'a na farko sakini ne yana da ɗauri wal harfu thani mutaharrika amma na biyu kuma yana da wasali to duk dai wajibi ne a yi irigami a nan sawa'un da na farkon da na biyun suna da haraka ko ko na farkon ke da ɗauri na biyun ke da haraka to dai dole ne a shigar da ɗaya cikin ɗayan to sai ba mu misalansu gaba ɗaya na hau misali madda kaga asalinsa madada dalin ɗin biyu ce kaga madada kaga kowannensu ta samu wasali eh to sai aka shigar da ɗayan cikin ɗayar sai kuma madda madda eh ko ya muddu mudari kenan asalinsa yamdudu eh yamdudu kaga dalin din biyu ne kowannensu yana da wasali to sai aka yi naƙalu harakatil awwali ila sakine qabla shine mimun eh yam kaga mimun sakina ce to sai aka ɗauko wasalin dalin na farko sai aka ba shi mimun din sai koma yamu to kaga ta biyun sakina ce to sai aka ɗauke ta sai aka shigar da ita cikin ta gaba ta biyun to sai koma ya muddu ya muddu madadin yamdudu to a ƙa'idar larabci haramun ne ka ce madada ko yamdudu ba a faɗa haka dole ne ka yi idigami a nan baka da zaɓi baka da wata mafita ko maddan mazdari kenan hmm? to asluhu shi kuma madida madida na farkon sakini ne na biyun shi ne mutaharriki yawwa to sai aka shigar da shi cikin na biyun sai koma maddan madda ya muddu maddan yawwa to kaga wannan shine abin da yake magana kaga daga da shi madda da ya muddu kaga dukkaninsu kowannensu yana da haraka amma shi madda ɗayan sakini ne na biyun kuma mutaharriki to duk inda ka samu kalma irin wannan bisa ga wannan ƙa'idar da ya baka ka riƙe ta shine an ya kunal harfani almutajanisani mutaharrikaini أو يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا duk kalmar da kaga ta cika wannan tarifin to wajibi ne kai idigami kwarai da gaske ita madda kawai ya kawo maka ita ne a matsayin hmm yawa suna nan da yawa irin su mallai adda ya uddu addan hmm shadda ya shuddu shaddan eh to ka gani to suna nan da yawa to sai ce mi annau'u thani nau'i na biyu ja'izun shi kuma ja'izi ne an baka zaɓi ko ka yi idigami ko ka yi fakki ko wane ka yi yayi daidai wa huwa an yakuna al-harful awwalu shine harafi na farko ya kasance minal mutajanisaini wato su zamo iri ɗaya jinsi ɗaya an gani? to shi na farkon mutaharrikan ya zamo da wasali amma wal harfu thani sakinan shi kuma na biyun yana da sukuni amma bi sukunin aridin sai dai sukunin nan ba na asali ba ne tamfarari ne bujirowa yayi wani abu ya kawo shi to a irin nan ja'izi ne ka yi idigami ko ka yi fakki ina misali na hau lam ya mudda to asluhu lam yamdud lam yamdud eh to in ka duba lam yamdud akwai dalin guda biyu a ƙarshe ta farko mutaharrik na biyu na biyu saki to amma shigowar lam da ita kuma lam tana mi tana yin jazama kenan tana haifar da dole harafin ƙarshe a yi masa mi eh a yi masa sukuni to kaga sukunin kenan ba asuliyun ba ne ariri ne tun da jazumi ne ya kawo shi da ba a samu jazumin ba ba za a same shi ba ba za a yauwa to yanzu a irin nan yamdut kaga wannan sukuni da ka gani karshe ba na asali ba ne to ya halatta kai idigami ya halatta kai mi kai fakki ya halatta ka ce lam ya mudda ya halatta ka ce lam ya mudud lam ya mudud hmm? lam ya mudud ita ce ma lugar alhijaz irin su famnun ta gani fakki aka yi to ana iya fakki kuma ana iya idigami ana iya idigami saboda me sukunin din ba asali ba ne to fanukilat harakatu dalil ula sai aka yi naƙalin harakar dalin ta farko dama ita ce an mutaharrik a nan ilal mimi aka kai ta zuwa ga mimun ko sun masa'an nan hurrikati dalu saniya ita kuma dalun ta biyu sai aka yi mata mi sai aka yi mata tariki to shine sai ya bayar da lam ya mudda e, tun da asalinsa yamdud kaga mimun sake naci to sai aka ɗauko wasalin dalun ta farko sai aka ba mimun kaga ya koma lam yamu lam yamut hmm? yawwa to shine an samu dalin guda biyu ko wace sake na to shi yasa sai aka ɗauke ta farkon sai aka shigar da ita cikin ta biyun to yanzu wajen ita dalin ɗin nan ta biyu wajen yi mata wasali kana da zaɓi kana da zaɓi ka yi mata madda a ka yi mata zamma ka ce lam ya muddu duk daga jazimi kuma kana da damar ka ce lam ya mudda kuma kana da damar ka ce lam ya muddi ko ne ka faɗa ya yi eh in ka ce lam ya mudda to nan dalon an mata fataha ne saboda sauƙi eh saboda ita ce mafi sauƙin harakat eh fataha ita ce ashal in kuma ka ce lam ya muddu sai ka yi wa dalumi dhamma to ka yi itiba'i ne ma'ana ka kalli mimun tana da dhamma to shi yasa makwabcinta shi ma kai mai shi ma kai mai dhamma ka ce lam ya muddu eh ba kuskure ba ne daidai ne karka ce to ai ga jazimi a akwai shi irigami an kai e shi yasa sukunin din ya bace na shi lam din amma akwai shi ya an zo irabi za a ambace shi eh saboda haka wannan harka din tabi ta irigami ce irigami ya haifar da ita eh in kuma kace lam ya muddi to ka kalli asali ne ka kalli asali yauwa saboda asali sake ne a ya zamo da kasara in an yi ɗauri to aka canza ɗaurin to sai a samu kasara to amma wannan ya taƙaita ga iya fi'ilin da yake wato a ya taƙaita madmumul aini sai fi'ilin da yake da ainul kalima ainul kalima din nan kuma tana da dhamma sheke da mi sheke da wannan zabi in ka samu makasurul aini to shi fuska biyu kawai ya halatta kamar farra na gudu ya gudu ya firru kaga ya fi fi kaga fawon ita ce ainul kalima tana da mi tunan in jazumi ya shiga fuska biyu kawai kake da dama ko dai ka ce lam ya firra ko ka ce lam ya firri amma ba za ka ce lam ya firro ba eh saboda zamma din bata da bata da harafin itibai eh tun da harafin da ya gabace ta kaga makasuri ne eh to sai dai ka ce lam ya firra lam ya firri saboda mi makasurul aini ne to haka kuma in maftuhul aini ne kamar abba eh ya abdu wa yawma ya abdu zalimu ala yadai to kaga abba ya abdu ya abdu ake cewa fa'ala ya fa'alu to in jazimi ya shiga ga mudari'insa sai ka ce lam ya abba eh bai ciza komai ba ko ka ce lam ya abdi sai ka yi kasara ga dadu amma ba za ka ce lam ya abdu ba saboda dammar ba ta da wani harafi da yake da damma da za a yi itiba'i kenan wancan mai fuska guda uku ya taƙaita ne iyami madumumul aini kamar madda adda da muka ba da misali da su ko shazza ya shuzzu duk wanda dai ya zan mudha'af ne sannan ka duba kaga harafinsa in kan mai da shi mudhari'i kaga ya doke damma to in jazimi ya shiga gare shi kana da wannan fuska har guda uku lam yamudda lam yamuddu lam yamuddi in kuma maksurul aini ne ko maftuhul aini to kana da fuska biyu ko dai kai fataha ko kai ko kai kasara lam ya firra ko lam ya firri ko lam ya abba ko lam ya abdi to haka abin yake to shi ne yake ishara zuwa gare shi shi yasa ya ce maka fanukilat harakatu dalil ula ilal mimi ثم حركت الدال سنة حرف دال سي أي مسا تحريكي أسا مي وصلي الثانية دال تبيو يسير تحريك إن إما بالفتح كودي كيمي فتحة أو بالضم كو كيمي ضمة أو بالكسر كو كيمي كسرة شيني لم يمد لم يمد لم يمد wannan yana maganar madmumul aini eh shi yake magana anan aw bil kasri sai ce li kauni sukuniha aridan to dalilin da yasa aka baka wannan zabin ga dalin din saboda harafin ƙarshe sakini ne kuma sukuni ne aridi saboda lam ta kawo shi kaga ba na asali bane kenan summa udigi sannan an kai idigamin addalul ula dalun ta farko fiha cikin ta ita sakinat to a ka'ida kuma bai yiwa harafin ƙarshe a tun da an yi ta da'ifi a ce ba za a sa masa wasali ba to ya za a yi da shadda tun da duk sanda an kai idigami aka shigar da ɗayan harafi cikin wani to dole a rubuta alama wadda ka nuna harafin nan biyu ne to alama ita ce shadda ita kuma shadda duk inda ka ganta sai kaga wasali to fasara lam ya mudda shi yasa ake cewa lam ya mudda bil idigami eh yawwa waya juzu yana waja, yana halatta lam yamdud bil fakki kuma kana da damar kai fakki shi yasa an ka ce idigamin ja'izi ne mm. wancan fuskokin guda uku in kayi idigami kake da su in kuma kai fakki to ba matsala sai ka bar shi alal asal lam yamdud a gaba wata wahala kayi fakki kenan annar Salisu nau'i na uku mumtani'un akwai idigamin da yake an hana shi wa huwa an yakuna al-awwalu shine a samu harafi na farko minal mutajani saini waɗanda harufa da suke jinsi ɗaya mutaharrikan to shi na farkon wa huwa an yakuna al-awwalu shine na farko ya kasance min al-mutajanisaini ya zan mai bi masa jinsi ɗaya ne da shi mutaharrikan kuma shi na farkon yana da wasali wasani sakinan amma na biyun yana da sukuni bi sukunin asliyin amma sukuni ne na asali kaga bambancin shi da wancan na biyu kenan shi wancan sukuni ne aridi sukunun ne aridun wannan kuma sukunun ne asliyun to anan babu me babu tun idigami sai dai a yi fakki ina misali na hau madaditu eh madaditu to kaga madaditu dalin ta farko mutaharrika ta biyu kuma sukununta na asali ne eh saboda haka laraba suka gina kalmat yawwa idan za a hada shi da zamiri na mai magana ko mukhatab to haka suka aza abinsu saboda haka sukunin shi na asali ne to nan ba za ka ce madattu ba madattu ba a'a sai dai madadi yawwa saboda ya kai fakku sai kai faki kenan to da yan uwansa ne irin su madadita madaditi madadina madaditum ma madaditum madadina shine yace maka ila madadina har zuwa na ƙarshen su madadina eh na nunin nasuwa ke to a irin nan duka za ka yi fakki ba za ka yi idigami ba to wannan ya gama bayani akan mudaf eh wai shi mudaf duk shine ya jayi wannan bayanan eh shi ya jayi wannan bayani wa imma mahmuzun to daga cikin kashe-kashen ayyukan nan guda bakwai banda mudafun akwai mahmuzi me mahmuzi wa huwa allazi yakunu shine fi'ilin da yake kasancewa ahadu hurufihi al'asaliya ɗaya daga cikin harufansa na asali hamzatan ko a samu hamza wato ɗaya daga cikin harufan na asali to ɗayansu hamza ne na hau a haza kaga a haza ya fara da harafi hamza ko yawwa fa'ul kalima anan kaga hamza ce eh to wannan ana kiran sama hamuzi wa sa'ala ko kuma sa'ala kaga ainul kalima ana hamza ce kaga ya zamo mahamuzi kenan eh ya zamo mahamuzi kenan wa qara'a haka shi ma qara'a kaga lamul kalima ta zamo hamza ya zama mahamuzi shi ma kenan to fa in kanatil hamzatu in hamzan nan ta kasance fi muqabalati fa'ihi gafa'ul kalima ce yusamma mahamuzal fa'i to ana kiran shi da mahamuzul fa'i kamar na farkon akhadha sai ka ce mahamuzul fa'i saboda fa'ul kalima hamza ce wa in kanat fi muqabalati ainihi in kuma ainun take dauranta to yusamma mahamuzal aini to akan kira shi da mahamuzul aini wa in kanat fi muqabalati lamihi illa mun take dauranta take fuskanta to yusamma mahamuzal lami ana kiran shi da mahamuzi na lami kamar sa kamar me qara'a kenan to wa yuqalu li hadhihi al aqsam ana faɗa ga wayannan kasusuwan guda bakwai al aqsamu sab'atu eh wato ayyuka af'al guda bakwai ayyuka guda bakwai ya jima'u ha hazal bait to wannan baiti da aka faɗa da faransanci in ka haddace shi to duk ya tattara maka su shine eh sahihast mithalast wa mudha'af lafifin wa naƙisun wa mahamuzun wa ajiwafu eh to da faransanci ne an ka waƙi baitin daga baharul wafir to kaga sahihast kaga sahihi kenan mun yi shi ko ba yi sahihi ba to haka misalast shi ma an yi shi misalu wa mudha'af shi ma an yi shi lafifun shi ma an yi shi wa naƙisun shi ma an yi shi wa mahamuzun shi ma an yi shi wa ajiwafu su ma an yi su duka an yi su to in ka haddace su shi kenan sai ya zama maka ba sai ka haddace darasin gaba ɗaya ba in ka haddace wannan to sai su sai zamo ka haddace asalin duk sanda an ka nemi ka yi bayani kana iya bayani to shine karshen wannan littafi Allah ya amfanar da mu da abin da muka karanta a ciki shi kuma mawallafi wannan littafin Allah ya saka masa da alkhairi ya sa a cikin mizanin shi kyawawa amin amin za a yi nazarin littafin da ya kamata sai a sake saye sai a dora a babin tasirifi din mai yiwa a sa tasiriful izzi insha Allah ta'ala za mu dai duba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله وسيء الواسطية أكون